إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakonsa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukacin sarki ya shirye da shi shine cikakke kuma kammalallen shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata shine cikakken batacce tambadadde lalatacce Allah ka tsare mu daga bata duniya da lahira tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farin jakada babba dan Abdullahi kakan Hassan da Husaini mijin na Aisha da Khadija farin jakada ka ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha'u abokin abubakar da umar manzan tsira manzan rahama manzan da ya zo mana da addini ya zo mana da shiriya allah ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi bayan haka ya ku yan uwana masu girma masu daraja masu karanci ya ku waɗannan fuskoki wanda muke kyautata wa zato cewa sun sallama wa kiran allah da kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama musulunci addini ne wanda yake gamamme akan duk wata rayuwa gamamme akan duk abin da ɗan adam zai gudanar kammalalle akan duk rayuwar musulmi gaba ɗaya ba abin da musulunci ya rage ko babu abin da ya bari yasa Allah ya ce a cikin ƙur'ani ba mu bar komai ba komai sanda muka yi magana a kan shi da haka babu wata rayuwa ko wani yanayi ko wani tsari da zai riski musulmi face yana da mahangar musulunci akan wannan abun kuma a wannan abun ko menene musulunci yana umartar shi da ya fifita addininsa akan ko menene ko menene ya taso masa wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta jan hankalinmu a kan cewa mu yi hankali akwai waɗanda ba mu ba wanda fata suke yi wannan addini ya salwance ya kubuce ya subuce daga hannunmu mu zamanto kamar su don matsayinmu ya zama iri ɗaya a gobe kiyama a gaban Allah tare da nasu Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun so ku kafirce kamar yadda suka kafirce matsayinku ya zama guda ɗaya a gurin Allah wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri Allah ya ce wadda kathirun wallahi da yawa sun yi fata da yawa sun ƙaunaci da yawa sun so min ahalil kitabi daga cikin waɗanda suke riya an sauke musu littafi yahudu da nasara yahudawa da kiristoci law kun min ba'di imanikum kuffaran su mai da ku kafirai bayan kuna da imani me dalili Allah ya ce hasadan min indi anfusihim hassada suke muku ga wannan addinin ina ma'anar haka sun san addinin gaskiya ne sun san musulunci gaskiya ne sun san ƙur'ani gaskiya ne sun san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne amma babbar matsalar su me yasa Allah bai turo shi a cikin su ba hasadan min indi anfusihim min ba'd ma tabayyana lahumul haqq Allah ce bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su saboda haka sun sani ba wanda bai sani ba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna sun san annabi Muhammadu sun san Qur'ani sun san addinin musulunci kamar yadda suka san ubanninsu in dai ka san mutum ba zai manta uban shi ba to na rantse da Allah haka Allah ya misalta cewa ba su manta da kowa ba cikin addinin Allah ba abin da ba su sani ba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu amma sai Allah ya ce wa inna fariqan minhum da yawa daga cikin su wani bangare daga cikin su la yaktumuna al-haqqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna al-hadar sun santa la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamu yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a wata aya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba idan kuka biye wa da yawa daga cikin waɗanda suke riya an ba su littafi yardunakum ba'da imanikum kafirina wallahi za su mai da ku arna bayan da kuna da imani za su mai da ku kafirai kuma wallahi babu asara mummuna da dan adam zai tafka a duniya sama da ya asara addinin musulunci babu aiki mummuna da dan adam zai tafka a duniya sama da a same shi cikin taimakon arna muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum alal muslimina taimakon kafirai da taimakon arna akan musulmai ba babbar asara ba babban aiki da musulmi zai aikata a rayuwar shi wallahi sama da a same shi da hannu wajen agaza wa kafirci ya ci gaba muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum alal muslimina taimakon kafirai malamai suna kawo wannan ma daga cikin asbabun ridda sababban da ke sa mutum ya bar musulunci shine a same shi da hannu wajen taimakon kafirai akan musulmai saboda kawai wata bukatar su ko wata damuwar shi ka karanta littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha na fadilatu sheikh Muhammad ibnu Sa'id ibnu Raslan hafizahullahu ta'ala malamin yana nan a raye mutumin kasar Masar yana nan a raye littafin gashi na ana sai da shi a kasuwa ko yau ka je ka saye shi ba ya wuce 250 ko 300 ko 500 a ciki ya kawo babi daga cikin dalilan da ke warware wa mutum kalmar shahada shine a same shi ga hannu wajen taimakon kafirai akan kowace irin munasaba ce ka taimaki kafirai ko dai ta hanyar mukami ko ta hanyar matsayi ko ta hanyar aiki ko ma ta wata hanya ko ta hanyar wannan al'amari na siyasa ka agaza wa kafirci akan musulunci ka je ka ba ni na faɗa ba malamai suka faɗa in za ka yi ashar ɗin ka haɗa haddasu ba ni kaɗai za ka yi wa ba wannan shi ne da haka Allah ya ce idan kuka biya musu wallahi za su mai da ku arna bayan kuna musulunci sai Allah ya ce wa kaifa takfuruna dan Allah ta za ku kafirce mu wa kaifa takfurun ta za ku kafirce wa antum tutula alaikum ayatullahi bayan ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu a cikin ku kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ciki sai Allah ya ce wa man ya'tasim billah wanda diyan riko da igiyar Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim wannan an shiryar da shi zuwa hanya miƙaƙiya saboda haka Allah ya ce kar ku yadda suna nan ba su da aiki sai dai ya za a yi ku kafircewa Allah ba su da aiki sai dai ya za a yi addinin ku ya faɗi su su sama za su yi amfani da duk wata dama za su yi amfani da duk wata basira za su yi amfani da duk wata hanya su suna ɗauka ce hanya ce ta taimakon addininsu ko kuma duniyar ku ce ta dame ku su suna ɗaukar wannan hanya su yi amfani da ita su ɗaga addininsu su kuma su bar ku da fara akan duniya da neman duniya yasa muka ce wanda dai ya zo mana da addini to mun yarda mu karkata zuwa gare shi ko da ku a ce ya zo da addinin ne don ya yaudare mu amma dai mu mun yi addini kuma mun san Allah zai tseratar da mu da wannan addinin duniyar mu da lahirar mu yo aini na gode wa Allah idan aka yaudare ni da addini akwai wanda da motar hawa aka yaudare shi akwai wanda da gidan shiga aka yaudare shi akwai wanda da kuɗi aka yaudare shi akwai wanda da muƙami aka yaudare shi falillahi alhamdu wal minnatu idan aka yaudare ni da addini na gode wa Allah wallahi domin addini ya kai a zo min da shi na yarda a yaudare ni ya kai ai wannan yayin da wani yake da mota ta kai a zo masa da ita a yaudare shi da ita sai ka bambance tsakanin zare da abawa in kuma so kake sai na ma dalla dalla zan yi dalla dallar wallahi sai ka bambance tsakanin zare da abawa a wani guri Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tuti'ul ladhina kafaru idan kuka fiye wa kafirai yaruddukum ala aqabikum za su mai da ku akan digadigan ku na kafirci za ku koma kafirci fatan qalibu khasiri za ku wayi gari kun juya kuna masu asara Allah karka juyar da mu muna masu asara ya Allah Allah karka sa kafirai su yaudare mu ya Allah su sa mu bar addininka ya Allah Allah kar kai mana wannan bala'i za mu iya ɗaukar duk wata jarabawa ya Allah duk wani tashin hankali duk talauci da bakin ciki da takaici na rayuwa ya Allah mun yadda mu shanye shi matukar za ka bar mu akan addininmu domin mun san bayan wuya sai daɗi bayan wuya sai daɗi amma mu samu duniya a zinin mu ya faɗi ba mu yadda Allah ka ka kaddara muna cikin wanda za mu taimaki addinin musulunci wajen ya faɗi ba kada Allah kai mana wannan jarrabawa ya Allah za ka yi tafatan kalibu ala aqabikum za ku koma akan dugadukanku khasiri na kuna masu hasarar duniya da lahira Allah ya ce balillahu maulakum ku sani Allah shi ne majibincin lamarinku shi ne masoyinku balillahu maulakum Allah shi ne mazubincinku masoyinku wa huwa khairun nasirina Allah shi ne mafificin masu taimako duk mai taimako a duniya bai kai Allah ba duk wani mai agazawa a duniya bai kai ya Allah ba ina ya Allah babu ya Allah ina ya Allah babu ya Allah ba wani mai taimako a duniya da ya kai Allah balillahu maulakum wa huwa khairun nasirina Allah ya ce ni ni ne mazubincin lamarinku kuma ni ne mafi alherin masu taimako a duniya gaba daya a wani guri Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyana kuma makiyanku la ilaha illallah makiyana kuma makiyanku la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riƙi makiyana in ji Allah makiyanku auliya su ne ababen ƙaunar ku kawai don kuna neman duniya kawai don wani naka ya haye don naka ya nasara ka taimaki arna lokacin da muka yi waɗannan maganganu cewa mu karkata zuwa ga inda addinin ya karkata ba irin ashariyar da wasu ba su yi mana ba ba irin zage-zage da ba a yi mana ba babu yarfan da ba a yi mana ba ba maganganu da ba a faɗa ba wasu sun kutuntuma mana ashar wasu sun zagi iyayenmu wasu sun buga mana waya na rantse da Allah akwai waɗanda sun buga mun waya ina jin su suna ruga mun ashar ina jin su akwai wanda test din su har yanzu yana kan waya na na zage-zagen da suka yi mu na yafe musu har ga Allah ba na buƙatar Allah ya tada ni ya mana hisabi da ɗan uwana musulmi amma abin da ya mun daɗi mu da muka faɗi abin aka iyarda sai arnan ƙasar nan suka ba mu darasi su sai aka yadda da darasin da suka bayar amma duk ayar da na jawo wani bai yadda da ita ba duk hadisin da na ja wani bai yadda da shi ba sanda arnan suka nuna mana ya ake yi sannan wasu suka yarda wallahi wallahi na tausaya mana wallahi na tausaya mana wallahi na tausaya mana na tausaya mana wallahi a ce malamanku wanda kuka yarda su ja ku zuwa lahira don neman yardar Allah ba su da ta cewa a duniyarku ba su da ta cewa a kan abin da ya shafi rayuwarku da shawarar da za su baku ku ɗauka ku yi aiki da ita amma kun yarda idan ta fanjama wallahi Allah ne ya ga zuciyar waɗansu bayin Allah ya tsayar da Najeriya da tuni Najeriya ta fada hannun arna wallahi tallahi ba dan Allah ya ga zuciyar wasu bayin Allah cewa da gaske suke yi addinin suke nufi ba wallahi da'iwar haka wani labarin ake yi ku dinga nutsuwa kuna fahimtar waɗanda suke muku magana me manufofinsu na magana da suke muku wallahi tallahi babu wanda zai ban abin duniya da ya isan goyi bayan san ajiye addini na wallahi babu shi wallahi babu shi kusan da wannan sannan wannan maganar da nake ba kai za ka min hisabi ba in ka ga dama kar ka yadda wallahi wallahi ba neman yaddar ka nake ba kar ka yadda da ni tun daga yau har yau tanadi amma fata na shine na saman bakwai ya yadda da ni in ya yarda da abin da nake faɗa har zuciyata haka yake ina ruwana da kai me za ka tsina namun ba abin da za ka tsina namun wallahi saboda haka suka zo suka nuna to ga abin da ake cewa da muka yi a karkata ga addini karfa a yi kuskure za fa a samu matsala sai ga su sun ɗaɗe yanzu tambayar da zan muku me dalilin da ya sa peter obi ya ci lagos kafirci arnanci domin yarbawa ne yan uwan shi kabilar su ɗaya yaran su ɗaya amma me yasa suka ƙi shi saboda musulunci shi musulmi ne wancan kafiri ne he suka yadda duk da ba yaren su ɗaya ba suka yadda su ɗaga shi su ajiye nasu tun da shi musulmi ne nasu to the difference is seven up bambancin ya bayyana in har yanzu kwakwalwarka tana nan a daskin dariɗi to sai kai ta daskarewa mu dai ba za mu yadda daskarewarka ta kai mu wuta ba wallahi mu ba za mu yadda daskarewarka ta kai mu wuta ba mun ce wannan abun ko ka ƙi Allah wallahi ko ka ƙi ko ka so ko ka yadda da mu ko kar ka yadda da mu harkar siyasar ƙasar nan da shugabancin ƙasar nan da gudanarwar ƙasar nan addini ya shiga ciki kuma kai in ma ba addinin kake ba to ka sani dai su addinin suke yi saboda haka kar ka yi addinin ka yi don duniyar taka nawa ne suka samu duniyar suka tsallake ta suka tafi suka batta nawa ne suka yi shugaban ƙasar suka kwanta suka mutu suka bar shugabancin suna ji suna gani aka fitar da su a fadar shugaban kasa aka kai su kabari balantana kai dan karan kada miya da ni da kai dukkan mu la mahalla lahum lana min al i'rabi a siyasar kasar nan ba wanda yake yi da kai ba wanda yake yi da ni amma ni na yadda cewa ina da makoma kuma akwai aikin da Allah ya turo ni nayi a duk abin da na samu kaina a ciki to wannan aikin nake yi ko kuma nayi ko kar nayi lallai wallahi zan tattara zan koma ga Allah zan yi bayanin abin da naje ne wa Allah la tazalu qadama ibn adam hatta yus'ala an arba'in annabi Muhammad ya ce idan kiyama ta tashi kana fitowa a kabari wallahi ba za ka daga kafar ka step na farko ba sai an ma tambayoyi guda hudu kuma sai ka amsa su za a tambaye ka akan samartakar ka ya kai da ita za a tambaye ka akan dukiyar ka ina ka samu kuma akan me ka kashe ta za a tambaye ka akan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ya kai da wannan ilimin yanzu ni a matsayina na mai da'awa wannan amfani ne da wannan ilimin wajen dora mutane akan daidai wannan amfani ne da shi wajen karkata sun dora su kan halaka wallahi sai Allah ya tambaye ni to mahaukaci ne ni zan yarda in dora ka akan halaka bayan na san ina jiran tambayar Allah akan abin da na dora ka akai me za ka tsina namu a cikin kunan akwai wanda ban taɓa yin ido hudu da shi ba a waje haɗuwa muke kawai a nan gurin ballantana wani abu ya shiga tsakanina da shi ko in taimake shi ko ya taimake ni haɗuwa ce ta addini ta haɗa mu ko ba za mu yadda ba muna ji muna gani addinin musulunci ya faɗi ko kuma ba ku shawarar kayar da addinin musulunci idan ma ku ba ku ɗauka addini ake yi ba to su dai addini suke yi in yanzu na faɗa ba ka yarda ba to yanzu dai ka yarda ai tunda sun nuna maka yadda ake yi hatta wasu malamai da suka jima suna maganganu sai ga su kwanan nan sun fito suna cewa wallahi sun gane ashe ashe mutanen nan abin da suke nace sai yanzu al'ana mu tuntuni mun fahimci haka Allah ya ba mu tabaran ganewa kuma malaman mu sun ganar da mu mawaƙi na cewa uyunil uyunil uyunil awwalina laha qulubun tara ma la yarawna alalamina qulubul awliya yace zukatan waliyan Allah laha uyunun suna da wasu idanu waɗannan zukatan tara ma la yarawna alalamina suna kallon abin da sauran talikai ba sa gani saboda haka idan manya da malamai suka wajahar da mu mu tsaya mu nutsu mu saurare su me ake nufi da wannan magana saboda haka yan uwa addini shine gaba a komai ya taso ma addinin ka shine gaba ka kalla ka ga to ina addini ya fi karkata ka karkata wannan gurin a ce ma yaudarar ka akai a ce maka ai abun akwai matsala ka ce ni dai addini na hango kuma shi na je zan yi ya rage wa wanda ya zo da wannan abun idan ya ce addini ne don ya yaudaran ya je ya gaya wa Allah amma ni addini ne don haka an yi zaɓe an kammala kuma Allah ya taimaki addininsa muna gode wa Allah da Allah ya taimaki addininsa Allah ka ƙara taimakon addinin musulunci da musulmi a duk inda suke ya Allah ya Allah duk abin da za a yi wanda zai ba wa arna alat cewa fa sun taka wata rawa sun hana musulunci ci gaba ya Allah karka ba su nasara akan wannan abun ya Allah ya Allah karka ba su nasara akan wannan abun ya Allah domin wallahi jama'a wallahi tallahi idan da kuna irin wasu matsayi da mu Allah ya kawo mu kuna jin wasu maganganu wallahi wallahi ba za ku yi wasu maganganu da kuka yi ba ba za ku yi ba abubuwan da muke ji muke gani kuma wallahi malam abubakar turayim ya yi wata magana allah ya saka mishi da alkhairi ya ce waɗannan mutanen sun fito ne su gwada ƙarfinsu su ga ina suke ka duba ka ga ƙuri'un musulmi sun kasu kashi uku ne fa amma sun da duk da haka san da allah ya yi sama-sama da su ya maka su da ƙasa ina ga idan da za mu gane mu dunkule mu ture mu murmule guri daya akwai wani arni da ya isa ya sa mana ido ƙuri'unmu sun kasu kashi uku wannan sun yi can wannan sun yi can mu muka ce ga inda addini yake mun yi nan Allah ya ce ku da kuka ce addinin nan na ba ku nasara ina ga inda sauran 'yan uwanmu sun mulmule sun dawo mun haɗu waɗannan hassa isin isa ai sun gane mu ne cewa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ana ganin mu ne a dunkulan amma a watsa muke yasa suka ce bari su gwada amma tare da haka Allah wa ya'aballahu illa an yutimma nurahu Allah bai yarda ba sanda hasken musulunci ya bayyana zukatan kafirai suna ta ƙuna Allah ya ƙara babbaka ta da wutar jahannama da haka mu ba wane muke ba ba dan wane muke ba ba wani wanda muke yi na rantse da Allah in ba Allah da annabi Muhammadu ba mu kawai su muke yi kuma duk wanda ya zo mana da Allah da annabi to ya gama da mu wallahi duk wanda ya zo mana da Allah da annabi wallahi ya gama da mu ba za mu ki Allah da annabi mu karkata zuwa ga wani guri ba daga ƙarshe an gama da karamin fada na arna an gama da babban fada na arna to akwai kuma karamin fada na arna akwai wasu arna a tanan su ma suna nan suna wasu maganganu na tabbata kuna da labarin duk abin da ke faruwa cewa sun sha alwashi tun da dai ya ce addini zai yi to su kwahe sun ga bayan shi to shi kenan wancan karan dai mun faɗa an zage mu daga ba an zo ana ba mu haƙuri to yanzu ma mun faɗa saboda haka ƙananan arnan kudu da gari muna gaya muku duk wani shiri da kuka yi wajen ku kayar da addinin Allah wallahi tallahi mu kuma mun yi shirin sai mun ɗaga shi in Allah ya yarda insha Allah ta'ala mu muna yin abu ne don addininmu ba don wata manufa ba kai manufar da kake yi don ita ban hana ka ba ka je ka yi amma ka sani wannan manufar za ka yi jawabi a gaban Allah a kanta kamar yadda ni ma zan yi jawabi a gaban Allah a kan tawa بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى mutane suna fifita duniya bayan lahira ku tafi alheri kuma tafi wanzuwa wannan ba prequel ba ne flashing ne akwai prequel din yana zuwa rana ita insha Allahu ta'ala za mu fashin baki da izinin Allah amma wallahi ku sani al'umma wallahi ba za mu dora ku akan hallaka ba domin mun san makomar mu na rantse da Allah duk wanda ya abu dan addini wallahi Allah ba zai tora tahi ba duniya da lahira amma ina da yakinin duk wanda ya bai wa duniya yasa aka kunyata musulunci da musulmi musulmi suka ji kunya arna suka yi dariya suka yi shewa suka yi buki kuma da gudunmawarsa a ciki wallahi na san sai ya amsa tambayoyi a gaban Allah wannan shine kawai sauran maganganu ku biyo mu ranar juma'a Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu yanda duk baka tsoron ka bayyana manufarka ta duniyarka da rayuwarka wallahi ba na tsoron bayyana manufata ta duniya ta lahira ta da addini na wannan shine kawai matsayata wadda kake jin ka shirya ka mutu akan manufarka ta duniya akan gwaninka kowaye ne ya yi addini ko bai yi ba to haka ne kuma na shirya mutu akan manufata ta lahira da kuma addini na in dai kai baka iya janyewa ba ban ga dalilin da zai sani in janye tawa ba wallahi saboda haka yan uwa mu yi haƙuri mu yi abubuwa cikin lumana kada ka yadda ka ɗaga wani hankali ko wani ya ɗaga ma hankali ka yadda da shi ya ishe ka darasi abin da aka yi mun akwai wanda ya bugo min waya shi ba shi ya zagin ba zagin ya gani amma yana ban haƙuri yana kuka ni nake rarrahinsa ina ba shi haƙuri tsabar yadda ya ga ana zagi na ya bugo min waya yana cewa yanzu malam irin ku za a dinga wa irin wannan zagi da cin mutunci yana magana kawai sai fashe da kuka na ce masa ka ya haƙuri ba shi aka zaga ba ni aka zaga amma baƙin cikin zagin ya sa shi hawaye saboda haka yan uwa zagi baya ƙari yozo galama an zage shi har an gama zage shi ba abin da ya kashe zogale Allah ba a zagi Allah bane jama'a hadisin qudsi za mu zo da hiran juma'a ba a zagi manzan Allah bane suratu bara'a za mu zo ran juma'a ba a zagi sahabbai bane an zage su za mu zo ran juma'a a bukhari to waɗannan kalar kala guda uku wa na kai wa muka kai a cikinsu ko rabe ko farkensu wa muka kama babu don haka mu ka zaga ka zaga har sai ka ji ba daɗi karka damu yauwa kuma in ka zaga mun yafe da za kuma Allah khairan kafin ka zaga mun yafe ma in ka zaga Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da kai a aljanna in dai kai musulmi ne to muna fata Allah ya haɗa mu da kai a aljanna a gobe kiyama eh bari ma na yi dariya don ka tabbatar da cewa bai dame ni ba insha Allah Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين المسلمين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين ولا تتوفنا كافرين الملحدين اللهم أزل الشرك والمشركين والكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله